الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a shida ga watan sha'aban hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in wanda ya dace ma sha biyu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da sha tara lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wai dangane da du'a istikhara shin a cikin sallar ake shigar da addu'ar ko kuma sai idan an salamci iya abinda nasin ya tabbatar ita wannan addu'a tana biyo bayan sallama domin abinda maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa shayi idan ɗayan ku ya himmantu game da wani al'amari wanda a wannan gaba za mu fahimci cewa ba komai ba ake masa wannan salatun istikara sai abu wanda yake mai mahimmanci an gane ko sai abu wanda yake da mahimmanci sannan bugu da ƙari kuma sai abin da aka shahilci alkhairinsa game da sharrinsa amma duk abin da alkhairinsa ya fito fili ko kuma sharrinsa ya fito fili ba maganar salatu istikara misali Allah ya maka dace wani ya biya maka haji sai ka ce bari yi istihara in gani ba maganar istihara tunda abu ne alherin shi a bayyane yake don haka duk abin da mutum ya jahilci alkhairinsa ko sharrin game da sharrinsa kuma abu wanda yake mai mahimmanci shine ake ma istikara to shine maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ya sallaci sallah raka'a biyu sai ya ce thumma liyaqul auka ma qala sannan sai ya faɗi wannan addu'a to kaga wannan yana nuna ita addu'ar tana biyo bayan salamcewa daga sallar sai dai karin fa'ida a nan wato ambatan bukata na kasancewa tsake-tsakin addu'ar ba sai ka kai karshen addu'ar ba a tsake-tsakin addu'ar za ka bujuro da bukatar ka wadda kake neman zaɓi abun Allah subhanahu wa ta'ala a daidai gabar da ya ce Allahumma in kunta ta'alamu anna hadha al'amra galibu kenan a nan misali kaddar cewa aure ne kake nema sai ka ce allahumma in kunta ta'alamu anna hazan nikaha ko kuma anna nikaha fulana lalle auren wanci eh Allahumma in kana hazal Allahumma in kunta ta'lamu anna hazal amra khairun khairan li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri kuma zuwa karshe haka kuma in ka zo Allahu wa in kunta ta'lamu anna hazal amra sharrul li shi ma'ana za ka ambaci bukatar kina Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairul li in ba da larabci ma za ka faɗa sai ka ce Allahumma in kunta ta'lamu maimakon ka ce anna hadha al-amra sai ka ce Allahumma in kunta ta'lamu sai ka ce auren wanci ko kuma wannan kasuwa da nake son zan fara ko kuma wannan gida da nake so zan saya sai ka amhi ka ci gaba khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqaduhu li wa yassirhu li thumma barik li fi haka wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra anan zaka ambata bukatarka karin fa'ida kuma ita wannan salatul istikara ba ta ke banta ba da dare kamar yadda wasu suke maida ta wai sai in har mutum zai kwanta zai yi ita salatul istikara ko a lokacin da aka hana yin nafila ne tana halatta kai me yasa saboda tana daga cikin zawatul asuba ko bayan la'asar ne kana iya yi ko bayan asuba an gane ko bata ke banta ba cewa da dare kuma kana iya kwashe wasu kwanuka kana maimaita ta kana yi kana maimaitawa har Allah ya yalwata zuciyarka ka gane menene aka sa gaba wanda kamar yadda malamai suka yi bayani in har akwai alkhairi a cikin al'amarin to ubangiji ta'ala yakan kimsa ma bawansa san abin da kaunar shi a zuciyar shi kuma sai ka ga hanyoyin kasancewar al'amarin suna sauƙaƙa in babu alkhairi a cikin al'amarin sai ka ga Allah ya jefa maka kin shi da kyamar shi kuma ka ga al'amarin yana watsewa yana wargajewa yana ƙarin nisantarka da haka kuma ba kamar yadda wasu suke faɗa in sun zo kwanci in sun yi ta ya su ce ya Allah in abin nan alkhairi ne in ga fari ko tsanwa in sharri ne in ga sha ko baki to wannan duka toge ne mazan Allah sallallahu alaihi wasallama bai faɗa ba na'am
ana bin shi bashi na azumi kwana uku saboda larura na rashin lafiya na'am to yanzu kuma ta azumi ya kusa kuma ga kowani
wani misali mace ce ce ta sha azumi a sababin rashin lafiya wanda kamar yadda abu ne sananne duk wanda rashin lafiya ta sa ya ajiye azumi ya tabbata cewa duk lokacin da Allah ya bashi lafiya rama wannan azumi wajibi ne a kansa kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa fa man kana minkum maridan aw ala safari fa iddatun min ayyamin ukhra to ana binta bashin azumi uku yanzu kuma ga ramadan ya gabato kuma yanzu tana da tsohon ciki ba ta iya yin azumi to a nan iya abin da za ta yi sai ta yi haƙuri idan ba ta iyawa idan allah ya sauke ta lafiya bayan wucewar wannan ramadan kin kenan sai ta rama wannan azumi da yake kanta kuma shine a malikiyance suke faɗar cewa duk wanda ya yi sakaki game da ramuwar azumi har wani azumi ya tabdo shi suka ce sai ya ba da mudu wasu sun tafi akan ba da mudun nan wajibi ne wasu suka ce an so sai dai abin da muke so mu sani babu hadisi marfu'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke nuna duk wanda yake da bashin azumi shekararre a kansa cewa in zai rama sai ya bayar da mu an dai samu ibnu umar Allah ya kara masa yadda idan yan ana bin shi bashin azumi ya shekare a lokacin da zai rama yakan bayar da mu wannan kuma neman kusaci ne zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala domin Allah ya karbi ibadarsa don haka in mutum ya bada ya kyautata in bai bada ba kuma wannan ba wani laifi bane ba a kai shi azumin ramuwar azumin dai shine ya zama wajibi wadda don haka dai a nan sai dai haƙuri idan Allah ya sauke ta lafiya ta samu damar wato ramawa dole ta rama wannan azumi uku da ake kunta shi kuma azumin na bana tunda tana da ciki idan ramadani ya kama kenan za ta kwatanta yin azumi in daga tana iyawa to sai ta yi amma in ta gabata iyawa ko kuma in ma ta kai azumin sai da wahala to anan an mata rangwamen ta aji azumi iya abin da yake kanta a duk yini na Allah za ta bayar da mudu daya na abinci ko kuma fala ta abinci wannan shine iya abin da ya zama wajibi a kanta kuma ba maganar ramuwa amma abin da muke so mu gane da mai shayarwa da mai ciki sai in sun kwatanta yin azumi sun ga ba sa iyawa sannan aka musu rangwamen su aji kamar yadda ibnu umar allah ya kara musu yadda diyar shi tana da tsohon ciki sai ya same ta tana azumi da kyan take kai azumi ibnu umar sai yake ce mata ajiye allah ya miki rangwame iya abin da yake kanki a madadin kowane yini ki ciyar da mudu ɗaya kuma babu ramuwa a kanki darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna dai cikin kitabul wasaya mun tsaya ƙarshen wato babi na sha biyu baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine game da cewa shin mai wakafi zai iya amfana da wakafinsa wanda kar mu manta bayani ya gabata idan aka ce alwakaf shine tsayar da wata dukiya saboda Allah tare da sarrafa ta zuwa fuska daga cikin huskoki waɗanda suke na alkhairi mutum ya ware wani kaso daga cikin dukiyar shi ya yi wakafinsa misali allah ya albarkace ka da gidaje kana da gida misali kamar goma sai ka ware biyu ko uku ka ce waɗannan gidaje na maida su matsayin wakafi ne saboda allah duk abin da ake karɓa na haya to a sarrafa shi ga dangi na waɗanda suke na kusa ka ware wasu ko kuma ka ce danginka na kusa kamar misali yan uwanka ka ce a sarrafa kudaden hairi zuwa gare su a taimaka musu to inda mutum ya ce danginsa kar mu manta bayani ya gabata ya haɗa mawadata da talakawa sai dai al'imamu malik allah ya ji kansa ya ce farko za a gabatar da talakawa in wani abu ya rage sannan a ba mawadata in kwa ya ware wasu daga cikin makusantan nashi to wannan kuma ya ayyana cewa su ne za a sarrafa ma wannan wakafi ne ko misali da mutum ya ware waɗannan gidaje sai ce na yi wakafinsu ga makaranta kaza duk abin da ake karɓa to a sarrafa shi game da tafiyar da wannan makaranta a ringa biyan malamai da duk abin da ya shafi ɗawainiyar makaranta ko kuma duk abin da ake karɓa na haya a wannan gida a yi hidimar masallaci da shi to da abin da ya kama da haka wannan shine ake kira wakafi kenan ko gida ko gona ko da sauran wasu abubuwa waɗanda suke na dukiya kamar yadda ƙarin bayanin zai zo a darasi na gaba a darasi na yau to shine yace hal yantafi ulwaqifu bi waqfihi wai shin mai wakafi zai iya amfana da wakafinsa kamar misali kayi wakafin gona zaka iya amfana game da 'ya'yan itacen wannan gonar kai da kai wakafin wannan bayani ya gabata mala ya zo mana da dalilin da yake tabbatar da halaccin haka shine yace wa qad ishtarada umar radiyallahu anhu la junaha ala man waliyahu an ya'kula minha wa qad yalilu waqifu wa ghayruhu shi ne ce umar allah ikara masa yadda lokacin da ya yi wakafin wata babbar gonarsa ya bada ta fi sabilillah yayi wakafinta Umar sai sharadin cewa la junaha alaman waliyahu ba laifi ga wanda ya jibinci kula da wannan wakafi an ya akula min ha ya ci daga 'ya'yan itacen gonar al'imamul bukhari allah ya ji kansa sai ya ce wa gadiyar yalwakifu takan iya yiwa shi wanda ya yi wakafin ya jibinci kula da wannan wakafi da ya wa gairuhu kuma takan iya yiwa wani ya jibinci alamar kaga anan tun da ya yi sharaɗin cewa ba laifi duk wanda ya jibinci kula da wakafin ya ci daga 'ya'yan itacen gonar kenan in shi umar allah ya kara masa yadda ya zamanto shi ya jibinci kula da wannan wakafi na shi kaga ai ba laifi yakan iya amfana ya ce ayan itace in ma wani ne ya jibinci haka ya halatta shi ne sai ce wa kazalika kullu man ja'ala badanatan aw shay'an lillahi falahu an yantafi biha kama yantafi biha ghayruhu wa illam yashtari malai yace haka nan dukkan mutumin da wato ya keɓance wata dabba ta hadaya in aka ce badana abinda ake nihi kenan dabba ta hadaya kuma galibi lafazin badana aka yi amfani da shi ga rakumi sawa'an ta mata ko namiji bai keɓanta ba da taguwa kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa wani buduna sha'alina halakun min sha'airin lahi lakun fiha khairun shi ne ce man ja'ala badana ya ce wa kazalika kullu man ja'ala badana haka duk wanda yake banci wato ita ce hadaya au shay'an ko wani abu lillahi saboda Allah ya keɓance cewa wannan abu ya bada shi saboda Allah falahu an yantafi abiha ya halatta ya amfana da wannan abu wanda ya keɓance shi saboda Allah kama yantafi biha gairu kamar yadda wani shi ma zai iya amfani da ita sai ya ce wa illa mai ya ce ko da bai yi sharadi ba kenan ko da bai zo ba da wancan sharadi irin yadda umar allah ya kara masa yadda ya zo da shi to ba laifi mutum yana iya amfani da shi yanzu misali taguwa ta hadaya ba laifi za ka iya tatsar madarar ka sha kuma za ka iya hawanta kuma in an yanka kuma ba laifi hannu za ka iya cin nama kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمؤتر الشاهد فكلوا منها ubangiji ta'ala ya ce ku ci daga naman hadayar da kuka soki an gane ku wa aqimul qani'a ubangiji ta'ala ya ce ku ciyar da dangananne mutumin da yana da bukata amma ba zai iya daga baki ya ce a taimaka masa ubangiji ta'ala ya ce ku bashi wani mutar da wanda ya bujiro ya roka ubangiji ta'ala ya ce shi ma ku bashi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya soke hadayar shi raƙumi dari ya soke 63 da hannunsa ya wakilta Aliyu ya cike masa 37 kin manzon Allah sai ya sanya a kowace a kowane raƙumin aka yanko tsoka daya aka hada tsoka ta raƙumi 100 a tukunya guda aka dafa maza Allah ya sha roma a kaɗai a takaici kenan ya ci naman rakumi ɗari to don haka wannan yana nuna halaccin mutum ya amfana kenan da hadaya shi ne ana ma da ya kiyasta ita hadaya da duk abin da mutum ya kebance shi sadaka saboda Allah dama wakafi sadaka ce saboda Allah kenan ba laifi mutum yana iya amfana da shi kamar yadda wani shi ma zai iya amfana da shi shi ne cewa in lam yashtari ko da bai yi sharadi ba to shi ne ba sai ya zo mana da hadisin anas dan malik allah ya kara masa yadda ke faɗa lalle manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum ya suku badana ma'ana yana kura hadayarsa faƙala lahu irkabha manzo allah ya ce masa haba bawan allah ka hauta ma don manzo allah ya ga ya tagayyara ya wahala ya sa ta gaba kawai sai kurawa yake faƙala ya rasulallah inna ha badana ya ce ya manzan Allah hadaya ce fa ƙala sai manzan Allah ya faɗa fisali sati awin rabi'a a karo na uku ko na hudu manzan Allah ya ce masa irkabha wailak awai hak manzan Allah ya ce kai canka ka hau man ka huta ka hau man kaga shi a iya fahimtar shi tunda sadaka ce an ware ta saboda Allah kenan ba zai halatta ba mutum ya hau manzo Allah sai nuna masa ba laifi yana iya amfana da ita ta bangaren hawa ko shan nonon ko kuma cin nama idan an soki kamar yadda a wannan riwaya ta biyu wadda babu kokonto a cikinta shine manzo Allah ya ce masa irkabaha yace hauta sai ya ce ya rasulullah innaha badana yace ya manzo Allah har ya ce manzo Allah sai ya ce masa irkabha wailak kai can ka manzo Allah ya ce ka hau ba bayani ya gabata ita kalima ta wail ana amfani da ita ga mutumin da ya fada cikin wani kangi an gane ko mutumin da ya fada cikin mawuyacin hali sai a ce masa wailak kai can ka manzo Allah ya ce masa irkab haka hauta ba a karo na biyu ko a na uku manzo Allah ya ce masa wailak dan haka ne wannan hadisi shine dalilin da yake nuna halaccin mutum ya yi amfani da wakafinsa an gane ko misali kai ne ka keɓance gida da sunan wakafi to ba laifi kana iya shiga gidan ka kwana kana iya shiga ka kwana kamar yadda wani zai amfana da wannan wakafi kai ma ya halatta ka amfana da shi za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز لأن عمر رضي الله عنه أوقف فقال لا جناح على من وليه أن يأكل ولم يخص إن وليه عمر أو غيره وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة أرى أن تجعلها في العقربين فقال أفعل فقسمها في أقاربه وبني عمه malam Allah ya ji kansa na faɗa wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza waqafa shay'an wato idan mutum ya yi waƙafin wani abu na dukiya qabla an ya dafa'ahu ila gairihi kafin ya bayar da wannan waƙafi zuwa waninsa shi menene matsayin wannan waƙafi shine malam yace fa huwa jaiz ai ya halatta ma'ana ingantaccen wakafi ne in dai ka riga kafirta da cewa abu kaza na maida shi wakafi saboda Allah to ko da baka damka wannan wakafi ga wanda kai wannan wakafi to wakafi ya tabbata in dai ka riga ka fada tare da cewa shi al'imamu malik Allah ya ji kansa shi ya tafi akan cewa wakafi baya tabbata sai ya fita daga hannun mai shi ya je hannun wanda aka yi wakafin saboda shi amma jumhurin malamai sun tafi akan cewa in dai ka faɗa to ko da baka fitar da abin ka damƙa to wannan wakafi ya tabbata shine anan al-imamu bukhari Allah ya ji kansa yake cewa idza waqafa shay'an wato idan mutum yayi wakafin wani abu na dukiya shine sai ce fahuwa ja'iz wannan wakafi nashi ingantacce ne shine ma'anar ja'iz kenan ai sahihun ingantacce ne ya tabbata kabla an ya dafa ahu ila gari kafin ma ya bayar da shi ga wanda ya yi wakafin saboda shi kafin ya bayar da shi ga wanda ya yi wakafin an gane ko kace wannan gida jama'a ku shaida ka samu wani ka shaida masa wannan gida daga yau na maida shi wakafi ne duk kudaden da za a karba a sarrafa su domin hidiman makaranta kaza ko kuma domin harka ta tafiyar da addinin Allah to ko da baka fita daga gidan ba ko da baka dauki takardun ka bada to wannan wakafi ya riga ya tabbata a gunjin hurin malamai ka ce wannan daidai ne da mutumin da yake da bawa idan ya ce ya 'yantar da bawansa an gane ko da zaran ya faɗa to wannan bawa ya 'yantu saboda me yasa abu ne wanda yake na ibada wanda ka yi shi ne wato saboda Allah kenan a sababin tsantsar furici wakafi ya tabbata amma abin da ya shafi wato abin da ya shafi kyauta suka ce domin ita shi wakafi abu ne kake mallaka ma ubangijinka ka mallaka shi ne saboda Allah shi kuma duk abin da za a mallaka shi saboda Allah da zaran an furta kalima to ya tabbata amma shi duk abin da za a mallaka ma dan adam misali kamar kyauta ita ba ta tabbata sai ta je hannun wanda aka masa idan ka ce wane na baka babur na to wannan kyautar ba ta tabbata sai in ka ka damka mishi idan ba ta rige ba ta je hannun shi wannan kyauta ba ta tabbata ba don haka mutum in yayi kyauta wanda aka masa kyauta ya yi lattin karɓar wannan kyauta har aka kai wanda ya kyautar Allah ya masa rasuwa to kyauta ta baci an gane ko ita kyauta ba ta tabbata sai in ta je hannun wanda aka masa kyauta sannan ta tabbata kyauta ce amma shi duk abin da za a yi shi saboda Allah abin da ya shafi wakafi da abin da ya kama da haka to wannan da zarar mutum ya furta kalma ya tabbata ko da bai je hannun wanda aka yi aka baki domin abu ne wanda aka yi shi saboda Allah to shi ne yace babu idza waqafa shay'an idan mutum yayi wakafin wani abu sai yace fa huwa ja'iz wannan wakafi ya tabbata kabla an ya dafa aku ila gairi kafin ma ya bada shi zuwa waninsa shi ne anan sai ya ce ne allah umar radiyallahu anhu domin umar allah ya kara masa yadda aukafa wato ya yi wakafin wata gonarsa don haka za ka iya cewa wakafa ko ka ce aukafa sai dai abin da yake loga fusha a larabci shine wato bidu ne hamza kenan ka ce waƙafa an samu cewa auƙafa sai dai kaɗan ne a cikin larabci shine ya ce auƙafa umar ya yi waƙafin wata gonarsa faƙada sai ya faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la junaha alaman waliyahu ai ba laifi ga duk wanda ya jibinci wannan gona anya a kula wato ya ci daga 'ya'yan itacenta a wata riwaya umar ya ce har ma ya ciyar da abokinsa amma gaira mutamawil ba wanda zai mai da abu dukiya ba in dai mabukaci ne abokin nashi kai ka ci kuma ka ba abokinka duka wannan ba matsala sai ya ce walam ya hussa in waliyahu umaru au gairu umar bai keɓance ba cewa shi a karan kansa zai jibinci tafiyar da wannan wakafi ko waninsa kenan ko da shi umar ya jibinci ciyar da tafiyar da wannan wakafi to yana halatta ya amfana da wannan wato 'ya'yan itacen gonar kamar yadda wato bayani ya gabata to haka sai yake faɗa cewa wa qalan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ga Abu Dalha yace mas lokacin da shi Abu Dalha ya zo ya tabbatar ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama cewa gonar shi bai ruha gaba ɗayanta ya bada ta sadaka saboda Allah ma'ana ya yi wakafinta sai ya ce a ra'an ta ji ala hafi la'akarabina da ya ce wa manzan Allah sanya ta inda Allah ya nuna maka manzan Allah sai ya ce masa a ra'an ta ji ala hafi la'akarabi wato iya abin da nake gani ya dace wannan gona taka sanya ta ga danginka na kusa faƙala abu dalha sai ya ce afa'alu ya ce ya rasulallahi zan aikata kamar yadda ka ce a yi faƙa sama hafi a ƙaribihi wa bani arni abu dalha ya kasa wannan gona tashi wato ga danginsa na kusa da 'ya'yan amminsa al'imamul bukari ya zo da waɗannan hadisai guda biyu domin ya nuna mana cewa in dai mutum ya ce ya yi wakafi ko da bai fita ba daga hannunsa to wannan wakafi ya tabbata kamar yadda umar allah ya kara masa yadda a nan yayin da ya wannan wakafi ya zo da wannan sharaɗi maza allah sallallahu alaihi wasallama bai ce ba ya umar fitar da wannan gona daga hannunka kaga a nan maza allah ya tabbatar da shi akan wakafinsa an gane ko da ya ce ya rasulallahi wannan gona tawa wakafi ce ya ce kuma ba laifi duk wanda ya jibinci kula da wannan gona ya ci daga 'ya'yan itacenta har ma ya ciyar da abokinsa wanda yake ba mai da abu ba mai ba wanda zai maida ta a matsayin dukiya ba to kaga da yace yayi wakafin ta kuma ya zo da wannan sharadi maza Allah ya tabbatar da shi akan wannan wakafi kuma ba tare da an ce ya fitar da ita daga hannun shi ba to wannan yana nuna cewa in dai mutum ya furta to wakafi ya tabbata kuma haka shi Abu Dalha Allah ya kara masa yadda da ya ce ya Rasulullahi wannan gona tawa na sanya ta sadaka ce saboda Allah bazan Allah ya yi murna ya yi farin ciki bazan Allah ya ce masa to abinda na ga ya dace sanya ta ga waɗanda suke danginka na kusa ya ce to ya Rasulullahi haka za a yi kaga a nan mazan Allah ya tabbatar da wannan wakafi na shi kafin ma ya hudda gonar mazan Allah ya ce masa ka raba ma danginka na kusa kaga wannan dalili ne wanda yake nuna in dai mutum ya ce ya yi wakafi ko da abin bai riga bai fita daga hannun shi to wakafi ya tabbata ba maganar ya dawo baya mun fahimci kenan wato wajihul dilala kenan game da waɗannan hadisai tabbatarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga shi Umar wato da Abu Dalha kenan a sababin furucin da suka yi cewa sun yi wakafi game da wannan gona باب إذا قال داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز ويؤديها للأقربين أو حيث أراد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة حين قال أحب أموالي إلي بيرها وإنها صدقة لله فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال بعضهم لا يجوز حتى يبين لمن والأول أصح wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya faɗa ya ce dari sadakatun lillahi gidana ku tabbata sadaka ne saboda Allah ma'ana na bada shi sadaka saboda Allah kene yayi wakafi walam yubayyin lil fuqara bai bayyana cewa wannan gida nashi da ya sanya shi sadaka saboda Allah bai bayyana ba cewa ga talakawa au gairihin ko wasun su yace fa huwa ja'iz wannan wakafi nashi ma'ana ya tabbata ya inganta ko da bai bayyana ba kenan huskar da za a sarrafa wannan wakafi sai ya ce wa yu'di halil aqrabina abin da ya dace malam yace ya bayar da shi lil aqrabina wato ga danginsa waɗanda suke mafiya kusaci da shi aw haisu arada ko kuma inda yake nihi kenan bayan kayi wakafin daga baya kana iya bayyana inda zaka sarrafa shi to shine anan mala ya zo da faɗar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ga abu dalha lokacin da ya faɗa ma manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce masa a haƙo amwali ilayya bai ruha ya ce ya manzon Allah iya sanin ka ne mafi soyuwar dukiyata a gona ita ce gona ta bai ruha don haka gona dukiya ce an gane ko? shine yace ahabbu amwali ilayya bayruha mafi soyuwar dukiyata a gona yace ita ce gona ta bayruha sai yace wa inna ha sadaqatul lillahi ina shaida maka ina tabbatar maka ya rasulullah wannan gona tawa gaba ɗayanta sadaka ce saboda Allah fa ajaza nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama zalika fa za Allah ya zartar da wannan wakafi da yayi a nan abinda muke so mu gane shin lokacin da shi abu dalha ya yi wakafin gonarsa ya bayyana cewa ga inda za a sarrafa ta bai bayyana ba kawai cayi wa inna ha sadaqatul lillahi sadaka ce saboda Allah ne manzon Allah ya faɗa masa sai yake cewa bakh bakh a wata riwaya sai ya ce bakh bakh sai ya ce za kamalur rabi za kamalur rabi maza Allah ya ce madalla madalla wannan ita ce dukiya mai riba wannan ita ce dukiya mai riba to kaga a nan da ya yi wakafin wannan gona tashi da ya sadaka da ita bai bayyana inda za a sarrafa ta ba shine malam ya ce walam yi bayyin lil fuqara'i aw ghairihi bai bayyana cewa talakawa ne ya yi wakafin wannan gida nashi ko kuma wasu su ne malam ya ce fa huwa ja'iz wannan wakafi nashi ya inganta sai ya ce to amma mi ya dace wai wudi halil akrabina ya bayar da wannan gida nashi kenan ga dangin shi mafi kusaci da shi aw haitu arada ko kuma inda yake nihi daga baya kenan yana iya fada shine sai malam yake cewa wa qala ba abuhu wasu daga cikin malamai sun fada suka ce la yajuzu wato shi wakafi baya halatta hatta yubayyana liman sai mutum ya bayyana ga waye wakafin haka kawai baka ce ba kayi wakafin gidanka ko kayi wakafin gonarka da abin da ya kama da haka sai ka bayyana gawa kai wakafin sai dai ka faɗa wannan gida nawa na yi wakafinsa kenan ga makaranta kaza ko wannan gida nawa na yi wakafinsa ga masallaci kaza ko wannan gida nawa na yi wakafinsa kenan ga dangina na kusa malam ya ce amma wal awwalu asa faɗa ta farko ita ce mafi inganci ko da mutum bai bayyana fuskar da ya wakafi to wannan wakafi ya halatta ya inganta kamar yadda abu dalha bai bayyana ba fuskar da ya wakafin wannan gona kawai caye ma manzan Allah inna hasadaqatul lillah ko manzan Allah ya zartar da wannan wakafi na shi dai babun idza qala ardi aw bustani sadaqatul lillahi an ummi fa huwa jaiz وإن لم يبين لمن ذلك قال حدثنا محمد هو ابن سلام البيكندي قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج هو المكي قال أخبرن أخبرني يعلى هو ابن مسلم أنه سمع إكرمة هو مولى ابن عباس يقول أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها أينفعها شيء إن تصدقت به عنها قال نعم قال فإني أشهدك أنها إذي البخرى فصدقة عليها wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza qala ardi idan mutum ya ce wato wannan gonar tawa an gane ko kuma idza qala ardi idan yace wannan filin nawa ma'ana wannan karan nawa aw bustani ko wannan gonar tawa sadaqatul lillahi al ummi na bayar da ita wato matsayinta sadaka ce saboda Allah an ummi a madadin mahaifiyata mana yace fa huwa jaiz wannan wakafi nashi ya inganta wa illam yubayyin liman koda bai bayyana ba inda za a sarrafa wannan wakafi abinda muke so mu gane ita wannan shi wannan babi yana da kamantacciniya da baban da ya gabata illa kasancewar baban da ya gabata ya fi gamewa akan wannan domin kasancewar shi a wannan babi a wanda ya gabata malam bai bayyana mana ba shi wannan da ya ce gidana na bada shi sadaka saboda Allah bai bayyana ba shin wannan sadaka kan shi ne ya ma ko wani shi ne ya ma sannan bugu da ƙari kuma bai bayyana ba ina ne za a sarrafa wannan wakafi kawai iya abin da ya faɗa a baban da ya gabata cayi dari sadakatun lillahi gidana sadaka ne saboda Allah to bai bayyana ba shin wannan sadaka a matsayin kansa ne ya ma ko kuma wani ne ya ma kuma tare da cewa bai bayyana ba inda za a sarrafa wannan gidana shi da ya wakafi to amma ita wannan shi wannan babi a nan ya bayyana wanda aka yi sadakar a madadin shi kenan mahaifiyarsa ne amma kuma bai bayyana ba cewa ga inda za a sarrafa wannan sadaka shi ne ce idan kala ardi idan ya ce wannan filin nawa augustani ko wannan gonar tawa sadakatun lillahi sadaka ce saboda Allah an ummi a madadin mahaifiyata kenan anan ya bayyana almutasaddaqu anhu wanda aka yi sadaka a madadin shi sai ce fa huwa ja'iz zai ce wannan wakafi na shi ya inganta wa in lam yubayyin liman zalika ko da bai bayyana ba ga wane ne aka yi wannan sadakar shi ne anan malam sai zo mana da hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda yake faɗa wato lalle sa'ad ibn ubada sa'ad ibn ubada shine shugaban kabila ta khazraj babbar kabila ta biyu daga cikin manyan kabilu biyu na madina domin al'aus wal khazraj su ne manyan kabilu na madina sa'ad ibn mu'az shine shugaban kabila ta aus shi kuma sa'ad ibn ubada shine shugaban kabila ta khazraj to shi ne yake cewa tuwafiyat ummuhu wa huwa ga'ibun anha mahaifiyarsa Allah ya mata rasuwa halin yana fake gabarinta domin a shekara ta biyar ne ya fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani yaki da ake kiran shi dumatul jandal shi sa'ad ibn ubada yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan yaki a shekara ta biyar to suna can Allah ya ba mahaifiyarsa rasuwa a lokacin da suka dawo maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa aka nuna masa kabarin nata maza Allah ya je ya tsaya kan kabarin maza Allah ya maimaita mata sallah ya sake yi mata sallah wanda wannan bayani ya gabata tun a darasinmu na bulugul maram idan an riga an binne mutum in akwai wani na kusa da shi wanda ya cancanta a ce ya halarci wannan jana'iza kafin ya zo aka yi to ba laifi ko wanda ake kwaɗayin karbuwar addu'arsa ba laifi yana iya zuwa kan kabarin ya sake yin sallah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma mahaifiyar Sa'ad ibn Ubada a madadin ke a sanadin a sababin kenan baya nan lokacin da Allah ya mata rasuwa haka kuma lokacin da ita wannan baiwar Allah wadda take tsaftace masallaci da Allah ya mata rasuwa a cikin dare sahabbai suka tattala ta suka kai suka binne aka wayi gari manzon Allah ya tambaya ina wance aka ce ai tun daren jiya Allah ya mata rasuwa mun kai ta mu binne manzon Allah ya ce afala azantumuni yanzu kuka ki sanar da ni manzon Allah sai ya ce dulluni ala qabriha ku nuna mun kabarinta sahabbai suka nuna masa manzon Allah ya wuce gaba suka yi sahu a bayan shi ya kabbara sallah ya mata to haka mahaifiyar sa'ad ibn ubada maza Allah sallallahu alaihi wasallama da ya dawo ya sake yi mata sallah to shine yace anna anna sa'ad ibn ubada ta radiyallahu anhu tuwfiyat ummuhu wa huwa ghaibun anha sa'ad ibn ubada Allah ya kara masa yadda mahaifiyarsa Allah ya mata rasuwa wa huwa ghaibun anha lafazin wa huwa ghaibun anha jumla ce haliya kenan halin bayana faƙala sai ya faɗa ga manzon Allah ya ce ya rasulallahi ya manzon Allah inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha yace ka san da cewa mahaifiyata wato ita ce Amra bintu Mas'ud Allah ya mata rasuwa wa ana ghaibun anha halin bana nan a yanfa'uha shay'un in tasaddaqtu bihi anha yace ya rasulallahi yanzu in har nayi sadaka a madadinta wato wannan abu da na yi sadaka da shi zai amfane ta a yan fa'uha shai'un in ta saddaktu bihi anha shi idan na yi sadaka a madadinta abinda na yi sadaka da shi zai amfane ta ƙwala na maza Allah ya ce ƙwarai a nan za mu fahimta shine tsantsar ɗa'a da biyayya ta mazan jiya ga mahaifa yanda mazan jiya suke kyautata ma mahaifansu kaga anan Allah ya mata rasuwa abin da yake fama ya aikata wani aiki na alkhairi wanda ladan shi zai ci gaba da iske ta bayan mutuwarta shine ce ya rasulullahi ayan fa'uha shay'un in tasaddaqtu bihi anha ya rasulullahi in nayi sadaka a madadinta shin abin da nayi sadaka da shi zai amfane ta qala na'am manzo Allah yace kwarai qala sai yace fa inni ushiduka ya rasulallahi ina tabbatar maka anna ha'idiyal mikhrafa lalle gona ta mai yawan 'ya'yan itace an gane ko wannan mai yawan 'ya'yan itace kenan gona ce wadda take sananna al-mikrab wato mai yawan 'ya'yan itace yace sadaqatun alaiha yace sadaka ce a madadin mahaifiyata lafazin alaiha bi ma'ana an hakina ala anan bi ma'ana an kenan kenan sadaka ce a madadin ta ya tabbatar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana mutum yana iya yin wakafi wato a madadin kenan wani kamar yadda nan ya yi wakafi a madadin mahaifiyarsa ya bayyana wanda ya yi sadakar a madadinsa amma bai bayyana ba huskar da za a sarrafa wannan sadaka da ya kaga tun da bai bayyana ba amma kawai iya abin da ya faɗa cewa wato fahiyar sadakatuna alaiha anna haidiyar mikrafa yace yace sadakatuna alaiha yace wannan gona tawa mai yawan 'ya'yan itace yace sadaka ce a madadin mahaifiyata maza Allah ya tabbatar da shi akan haka sai dai kar mu manta kamar yadda bayani ya gabata malam yace irin wannan kenan abin da ya kamata a bayar da shi ga dangi waɗanda suke na kusa kamar yadda ababe da ya gabata yake cewa wayu'diha shine yace wayu'diha lil aqrabina ya bayar da wannan sadaka kenan ga waɗanda suke dangi waɗanda suke mafi kusaci wanda wannan hadisin yana nuna mana ɗaya daga cikin hanyoyin da ayyuka na alkhairi ladansu yake saduwa zuwa mamaci wato bayan mutuwarsa wanda wannan kuma yana daga cikin sadaka jariya har zuwa kiyama kenan matukar wannan sadaka tana nan kenan ladan yana gudana game shi kuma wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da malamai suka tafi akan cewa hatta da abin da ya shafi sadaka wannan ya keɓanta ne ga ɗa ga mahaifi ɗa shi kaɗai ne zai iya yin sadaka a madadin mahaifin shi da sunan cewa Allah ya sadar da ladan zuwa gare shi amma wani bai isa bai yi sadaka a madadin wani kawai iya abinda za ka iya ma wani mamaci sai dai kai masa addu'a addu'a za ka iya masa amma abin da ya shafi sadaka ko karanta masa alkur'ani to wannan ya keɓanta ne ga yaya domin duk hadisan da suka zo akan yi ma mamaci sadaka iya hadisan da suka zo kawai akan sadaka ce ta ɗaga mahaifi kenan ɗaga mahaifi kamar yadda ɗa zai iya ma mahaifinsa kenan mahaifi zai iya ma ɗan shi kenan wannan junansa amma kasancewar wani ya yi sadaka a madadin wani mahaifi a madadin wani mamaci to wannan bai zo ba a cikin sunna iya abinda za ka iya ma wani mamaci kawai sai dai kai masa addu'a kamar yan haka aka shar'anta mana salatul janaza wanda addu'a ce muke yi ga mamata باب إذا تصدق أو وقف بعض ركيكه أو دوابه فهو جائز قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث هو بن سعد الفهمي المصري عن عقيل هو بن خالد عن ابن شهاب هو الزهري أنه قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله عنه قلت يا رسول الله إن من توبتي أنا أن خلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قلت أمسك سهم الذي بخيبر wato wannan babi ne wanda ke bayani wato idan mutum ya yi sadaka ko ya yi wakafi wato da wani bangare daga cikin bayansa wato misali mutum ne yake da bayi kamar uku ko zuwa biyar ko zuwa goma sai ya ce a cikin bayinsa wato ya yi wakafin wato bayi biyu daga cikinsu ko kuma bayi biyar misali shine yace idza tasaddaqa idan yayi sadaka aw waqafa ko yayi waqafin ba'd raqiqihi wani bangare na bayansa ya ce bayi biyar daga cikin goma da na mallaka na bada su sadaka saboda Allah ko kuma na yi wakafinsu audawa bihi ko kuma wani bangare daga cikin dabobinsa yana da dabba kamar biyar ya ce na yi sadaka da dabba biyu saboda Allah ko na yi wakafin dabba biyu saboda Allah fahuwa ja'iz malam ya ce wannan wakafi na shi wato ya inganta ya tabbata limana yake nihi da wannan tarjama yana son ya nuna mana shi fa waƙafi bai keɓanta ba sai abu wanda yake matabbaci kamar gona ko gida da abin da ya kama da haka a ko da abu ne wanda yake mankul to wannan mutum yana iya yin waƙafinsa yanzu misali idan ka ɗauka bawa ai bawa mankul ne abu ne wanda ko ina yana tafiya haka dabba ko ina ana iya zuwa da ita to wakafi ba sai abu ba wanda yake tabbaci a buɗe kamar gona ko gida ko wani fili da abin da ya kama da haka duk abu wanda yake mankulu shi ma za ka iya wakafinsa yau kana iya ware mota daga cikin motocinka ka ce wannan mota wakafi ce saboda Allah a ringa fita wa'azi da ita to wannan mota wakafi ce duk halin da za ta shiga wannan mota sai dai a sayar da ita kudaden a sake sarrafa su kuma ga wata mota in har ya kai lokacin da ta kasa to shine anan sai malam ya zo mana da hadisin wato abdurrahman ibnu abdullah ibnu ka'ab ibnu malik Allah ya kara masa yadda ka'ab ibnu malik ke faɗa qultu ya rasulullah nace ya munzon Allah inna min taubati lalle yana daga jin daɗin tubana da Allah ya karba ya ce ana an khali a mali sadakatan ilallahi wa ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam na zare kaina daga cikin duk abin da na mallaka na dukiya in bar shi kawai sadaka ce saboda Allah kuma haka zuwa ga manzon Allah kenan shi zai karɓi wannan sadaka ya sarrafa ta inda ta dace wanda kar mu manta bayani ya gabata kuma zai koma zawa nan gaba ka'ab ibn malik Allah ya kara masa yadda yana ɗaya daga cikin mutane uku waɗanda ba su halarci yakin tabuka kuma babu wani uzuri da zai hana su fita wanda Allah ya jinkirtar da lamarinsu bayan masu kawo hamzari sun kawo hamzari wanda galibinsu kuma ƙaryata ne munafikai ne sai wannan ya lallabo ya zo ya ce ya rasulallahi kaza ya hana ni fita maza Allah sai ya ce masa je ka to har aka zo kan waɗannan mutane uku hilal ibn umayya ya ce ya rasulallahi wallahi ba ni da wani uzuri kawai dai ban fita ba ba ni da wani uzuri da zai hana ni fita haka murara ibn rabi shi ma ya zo ya faɗi kamar yadda hilal ibn umayya ya faɗa shi ma ka'ab ibn malik ya ce ya rasulallahi wallahi ba ni da wani hanzari maza Allah ya ce to ku waɗannan uku ku je ku zauna mu ga yadda Allah zai kasantar da al'amarinka shi ne Allah yake faɗa wa akaruna murjauna li amrillah imma yu'adhibuhum wa imma yatubu alaihim to bayan an sanya musu takunkumi ko sallama ba a musu kuma an sa sun kaurace ma iyalinsu bayan kwana hamsin da ya cika an wayi gari sallar asuba bayan an gama sallar asuba manzon Allah sai yake sanar da sahabbansa yake cewa ku rike albishir waɗannan mutane uku Allah ya karɓi tubansu Allah ya turo min sako laqad taballahu alal nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al-usra min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim innahu bihim raufur rahim wa ala thalathati alladhina khulifu حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رهبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم to a lokacin nan wani sahabi sai ya tashi ya ƙure bayan dokinsa domin ya je ya ba ka'ab ibn malik albishir din cewa Allah ya karbi tubansu wani da ya fi shi wayo da dabara shi kuma sai ya hau kan dutse sai ya daga murya ya ce ya ka'abu abshir kafin na kan doki ya kai gun ka abu ibnu malik tuntuni sautin wanda ya hau kan dutse ya kai gunsa ka'ab ibnu malik ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da maza lokacin da ya zo wannan wanda ya bashi albishir sai ya tube gamar rigunan shi ya tufatar da shi shine a matsayin tukuici kuma ya aru wata riga ya sa to shine anan sai yake faɗa ma manzon Allah sai yake cewa inna min taubati yana daga jin daɗin tuba na da Allah ya karba yace an an khali'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulihi sallallahu alaihi wa sallam ma'ana zan zari kaina daga dukiyata gaba ɗayanta a matsayin sadaka ce saboda Allah wa ila rasulihi kuma na damƙa ta ne ga manzon shi sallallahu alaihi wa sallam karɓar sadaka abu ne wanda yake banta da Allah Allah shi kaɗai yake karɓan sadakar mai sadaka an gane ko in ma wani ya karɓa in ma manzon Allah ya karɓa to a matsayin wakili ne ya saka ta inda Allah ya ce a saka amma karɓar sadaka a sakauta ma bawa da lada wannan abu ne wanda yake banta da ubangiji subhanahu wataala kamar yadda ya ce alam ya alamu annallaha alam ya'lamu anna allaha huwa yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqati wa ya'khudhu as-sadaqati Allah shike karbar sadaka game da bayansa kira anan da yace sadaqatan ila Allah sadaka ce zuwa ga Allah ma'ana ina neman sakamako a gun ubangiji na wa ila rasulihi sallallahu alaihi wa sallama kuma na damka ta ne ga manzon shi sallallahu alaihi wa sallam ƙada sai manzan Allah ya ce da shi amsika alaika ba abu malika manzan Allah ya ce masa rike ɓangaren wani ɓangare daga cikin dukiyarka fa huwa khairun laka shine ya fiye maka alkhairi da zaka yi sadaka da abin da ka mallaka gaba ɗaya don haka wannan shine dalilin da malamai suka karhanta mutum ya yi sadaka da duk abin da ya mallaka na dukiya kwata-kwata malamai suka ce bai halatta ba amma in har mutum imanin shi ya kai kuma ya zamanto bayyana wani magashi wanda zai gane shi to anan yana iya sadaka da duk abin da ya mallaka gaba daya an gane ko kamar yadda shi abubakar Allah ya kara masa yadda ya yi sadaka da duk abin da ya mallaka me yasa saboda imanin shi ya rike ya kai amma wani a yau ya zo ya ce duk abin da ya mallaka gaba ɗayan shi ya yi sadaka saboda Allah to wannan bai dace ba kuma wannan ya ci karo da nassi na alkur'ani ubangiji ta'ala me yake faɗa wala taj'al yadaka maglulatan ila unuqik sai ce wala tabsuduha kullal basti fataqa'u da maluman mahsura yanzu idan mutum ya kakkabe hannun shi yayi sadaka da duk abin da ya mallaka gaba daya menene zai biyo baya kenan zai biyo ba abinda zai biyo baya zai zamanto shi ma mabukaci ne ya ringa bin mutane yana roƙon su yana musu ilmuriya to da haka ana manzo Allah ya ce masa amsik alayka ba aba malika wato rike wani bangare na dukiyarka fa huwa khairul laka shine yafi maka alkhairi kaga a cikin abin da Ka'ab ibn Malik ya mallaka na dukiya akwai dabobi domin ya faɗa a cikin hadisin yace ya rasulullahi wallahi ba ni da uzurin da zai hana ni fita fagen daga ya ce wallahi ni ba a taɓa samun lokacin da na mallaki mara kuni biyu nawa in ba a wannan lokaci ba in haɗa raƙumma biyu cewa mallaka ta ce ce sai a wannan lokaci to kaga abin da ya mallaka akwai dabobi akwai bayi akwai abin da ya kama da haka kenan wannan dalili ne wanda yake nunin halaccin mutum yana iya wakafi da wani abu wanda yake manƙulu kamar wata dabba ko bawa ko abin da ya kama da haka sabani ga limamu abu hanifa shi ya tafi akan cewa wakafi sai dai abu wanda yake tabbatacce kamar gida ko gona ko wani fili da abin da ya kama da haka amma wannan dalili ne wanda yake nuna duk wani abu wanda yake mankulu mota ko babur da abin da ya kama da haka mutum zai iya yin wakafinsa kamar yadda zai yi wakafi da gida ko gona ko abin da ya kama da haka to shine anan sai ce qultu sai na ce amsiku sahamin ladhi bi khaybar ya rasulullahi to zan rike rabona na ganimar yaƙi ta khaibar rabona da aka bani na ganimar yaƙin khaibar shi zan rike amma sauran duk abin da na mallaka sadaka ne saboda Allah jin daɗin tuban tubana da Allah ya karba to wannan ni'ima ce Allah ya masa wanda kuma godiya akan wannan ni'ima ya zama wajibi domin babbar ni'ima ce wannan karɓar tuba da Allah to menene zai yi ya gode ma Allah shine anan kenan yace zai yi sadaka da dukiyar shi gaba ɗaya aka nuna masa hakan dai bai dace ba nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
الله أكبر